نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman ibn affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammad bin salar osaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci kuma a dukkan yini irin wannan yau muna yinin laraba daren alkamis wanda ya daidai da uku ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira da shekara 444 31 ga watan 8 miladiya 2022 idan masu bibiyar wasu manta ba a malin yana mana karatu a cikin gabar tahiya tahiya cikin sallah idan an yi raka'a biyu ana zama zama irin na tahiya a karanta tahiya a meke in kuma sallame raka'a biyu ce sai a sallame in sallan nafila ce sai a yi tahiyar ko a sallame ko a meke to muna cikin wannan gaba ta tahiya malam iya mana fashin baki game da kalmomin cikin tahiya din za mu tashi farkon shafi na 140 uku kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da bakwai daidai a wannan littafi farkon shafi na ɗari da arba'in da uku maliki cewa wa ala ibadillahi salihin a cikin tahiya akwai gabar da zaka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana nema wa kanmu da kanmu aminci a gun Allah subhanahu wataala sannan da bayin Allah mutanen kwarai tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa wannan zamani inda mutum kwarai ne to ya shiga cikin wannan addu'a din wanda daga cikin malamai suna cewa wannan kadai ya iya iya cikin abin da zai zaburar da musulmi mutum yayi kokarin zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki to zaka amfani da addu'o'in bayin Allah adadin bakunan da suke yin tahiya a kullun to kana cikin addu'arsu an fahimta kuma mutumin kirkin nan ka yi ƙoƙarin daidan ka yi fi kuskuren ka yawa wannan shi ne ga za ka zama mutumin kirki ya zama to ayyaban da al'umma za su mana alkhairi ya fi yabo na shari da za su yi ma ko ya fi ambatonka da shari da za su yi amma ba za a ce don kana mutumin kirki ko ba ka laifi ko ba ka kuskure wannan ba zai yi ba annabawa ne da mala'iku ba sa kuskure ba sa laifi amma in dai har daidan ka tafi yawa alkhairin ka fi yawa to shi kenan ɗan ɗaya biyu kun an samu akasin abu sai a ɗauke kai ba za a yi misali da shi ba to wannan shi ne hanyar zama mutumin kirki an fahimta to idan aka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin inda ya kaci ka wannan sharaɗin na zama mutumin kirki aƙalla a ce mutum biliyan sun yi tahiya a duniya a yau to kana cin addu'arsu na san ku an Allah bai amshi ta wannan ba zai amshi ta wannan in Allah bai karɓi ta wannan ba zai karɓi ta wannan an fahimta wannan kwarai da gaske akwai surru sosai da ya kamata mutum ya dage zama mutumin kirki ka dage ka fada cikin yaban mutane na alkhairi domin ka ribaci irin wannan addu'ar da dubban miliyoyin musulmai suke a kullum sai maliki ta yashmilu ala kulli abdin salih fi sama wal ard idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya kumshi dukkan bawon Allah mutumin kirki bawon Allah na kwarai a sammai ko kasai hatta mala'iku ma suna shiga cikin wani addu'a tunda su ma bayin Allah ne wanda suke sama an gane ko halitta ne wanda suke wa Allah bin umarninsa ba sa saba masa suna cikin halittun Allah na kwarai managarta sannan kuma da dukkan mutane da suke bayan ƙasa an fahimta liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa fa innakum idza fa'altum zalika ku din idan kuka aikata haka din kuka yi addu'a cewa wa ala ibadillahi salihin idan kun aikata wannan faqad sallamtum ala kulli abdillahi salih fi sama' wal ard haqiqa kun ne ma'amincin Allah akan dukkan wani bawa mutumin kwarai a sammai yake ko a kasai haka ma'aikin Allah yace iya cikin wannan addu'a ta ku hadisin iya cikin littafin bukhari fi kitabil amal fi salah babu man samma kauman muslim ma fi kitabi salah babu at-tashahhud fi salah waɗannan malamai sun fito da wannan hadisi a cikin littafinsu akwai hadisi mai nuna haka dai in kai mutumin kirki ne kana cikin wannan addu'a da biliyoyin musulmai suke yi musulmi da suke wannan ƙasa ma Allah ne kaɗai ya san yawansu ya dai a dinga ba da wannan a dinga ba da figa haka a ce yawan kaza kaza amma dai Allah ne kaɗai ya san yawan musulman ƙasar nan kuma ka je manyan ƙasashe ba ƙasar da za ka leƙa ba ka samu musulmai bai za a duniya babu ita idai a ce an fi su yawa ko ba su bane masu madafan iko amma duk inda ka je akwai mutane da suke bautawa Allah shi kadai to duk adadin wannan bayin Allah wanda aka sani da wanda ba a sani ba in dai sun yi tahiyya in dai kai kuma bawan Allah ne mutumin kware kana cikin addu'arsu hatta mala'ika mala'ici har mala'iku ma suna ciki li'anna sahabata kanu yaquluna domin sahabbai da suna cewa assalamu ala jibril amincin Allah ya tabbata ga mala'ika Jibril wa ala Mika'il amincin Allah ya tabbata akan mala'ika Mika'il faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce faƙulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ku dina kama sunayensu ɗaya bayan ɗaya a ku ce amincin Allah ya tabbata gare mu tare da sauran bayin Allah managarta da sauran bayin Allah managarta kaga nan manzon Allah iya nuna kan cewa da mala'ika Jibril da Mikail da waɗansu su ma duka sun higo cikin addu'ar ko kama ɗaya bayan ɗaya lissafin zai yawa za ku gaji ba za ku iya lissafe su ba an fahimta amma an kuka wannan jami'in kuka wannan damirin gaba ɗaya ya shiga wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata kan bayinka managarta mutanen kwarai bayinka masu bin umarninka mala'iku ne waɗannan bayi naka ko mutane duk suna ciki mazan Allah ce idan kun faɗi haka fa iza qultum fa innakum iza fa'altum zalika idan kun aikata haka din faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salih fi sama' wal ard to kun yi addu'a akan dukkan wani managarcin bawa a samai yake ko a kasai wal mala'ikatu min ibadillahi salihin sai maliki ta su kuma mala'iku tabbas suna cikin bayin Allah managartan bayi bila shak ba tare da shakka ba kama ƙala Allah ta'ala kama yadda Allah ta'ala yake faɗi bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna Allah ta'ala yake tasu malaiku bayin Allah ne mukramun wanda aka karrama su ibadun mukramun an fahimta bayi ne na Allah su mala'iku duk matsayin mala'ika jibril bawon Allah ne duk matsayin mika'il bawan Allah ne ba mala'ikan da ya fita daga da'irar shi ba bawan Allah ba ne babu shi dukkaninsu bayin Allah ne kuma su mala'iku Allah da ya halice su sai halice su a layi ɗaya babu bara gurbi a cikin mala'iku babu taƙadari babu mai saba wa Allah a cikin mala'iku kaf mala'iku gabaɗinsu duka a layi ɗaya Allah ya halice su Allah ta'ala ya yabe su yana cewa su mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku ba su taba yi wa Allah sabuwa tun da suke duk abin da suka aikata kuma umarnin Allah ne shi yasa kafatanin mala'iku gaba daya bayan Allah ne managarta an fahimta amma a 'ya'yan adam mutane da aljanu ana samun wa'ansu hannun dama wa'ansu hannun hagu wa inna minas salihuna wa minna duna zalik wa inna minal muslimuna wa minal qasidun akwai bayin Allah mutanen kwarai akwai akasinsu akwai musulmi akwai akasinsu to wannan a cikin mutane ana samu a cikin aljanu ana samu an fahimta yasa Allah ya turo annabawa ya bar littattafai domin a dinga yi wa mutane wa'azi a dinga tunatar da su amma duk da hakan Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir duk da wa'azin duk da annabawan sun zo wa'ansu tawagar aljanna Allah ya samu da cikin su wa'ansu tawagar kuma wuta domin sun kisi aiki da wa'azin da ake musu amma su mala'iku kafataninsu babu masu saban Allah a cikinsu an fahimta la ya su bi ƙunahu bil ƙaul mala'iku ba sa shiga gaban Allah da magana ba a taɓa samun mala'ika ya shiga gaban Allah ba a taɓa samun ba an fahimta mala'iku dole bi suke yi su masu bi ne wa hun bi amurhi amalun mala'iku duk abin da suka aikata da umarnin Allah ne duk abin da suka aikata da umarnin Allah ne ku duba yadda Allah ya takasimin ayyuka akwai mala'ika wanda yake mu'akkal bil wahyi wanda duk sakon da Allah zai bayar a kawo wani annabi a bayan ƙasa to mala'ika jibril a ofis ɗinsa ake wannan gudanarwa dukkan wahayi an Allah yana so ya aiko sako bayan ƙasa to mala'ika jibril ake aikowa tun daga annabi adam har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sakon Allah shine yake dakonsa yake kawo wa annabawa daban-daban daban-daban at-taura hiya saukar da ita linjila hiya saukar da ita zabura hiya kawo sakonta sofi ibrahim hiya kawo sakon su alqur'ani hiya kawo sakon su an bayyana amma duk da haka da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba face ka zamto a rahama ga duniya gaba daya rahmatan lil alamin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa jibril har kai aiko ni ya zama rahama gare ka ya jibril manzon Allah ke tambayar mala'ika jibril wannan yace har ni ya rasulullah domin ni ban san matsayina ba sai da ka zo ba don Allah ya aiko ka ba ya kawo ka a matsayin annabin ƙarshen zamani ni ban san matsayina gun Allah ba amma dalilin ka na san ne kowaye domin Allah na cewa mutsa'in samma amin shi mala'ika jibril mai yawan da'a ne zuwan manzon Allah ne mala'ika ya san matsayin sa gun Allah kuma sannan amintacce ne shi mala'ika jibril wahayin alqur'ani ne ke bayyana wa mala'ika jibril matsayin sa gun Allah amma kafin zuwa manzan Allah bai san wannan matsayin nasa ba kaga zuwanka ya zama rahama gare ni inji mala'ika jibril alayhi salam duk da wannan matsayi nasa a akwai lokacin da Allah ta'ala ya yi nufin abin da ya faru kan annabi adam alayhi salam wanda aka hada wuta za a jefa shi ya kona shi an hada hutar an ce an shekara da shekaru ana hada itacen da za a hura kuma mutum ɗaya fa za a yi wa wannan azabar ba amma an ce har wasu ne ake idan dattijo zai mutu sai wa yayansa da jikokinsa wasu yato wannan itin fada ake tara kowa ya kwarin ya kawo nasa ba ice aka tara iya ganinka ana jiran lokaci ko a banka masa wuta a jefa annabi ba a cike kone shi kadai domin ya ce shi allah kadai zai bauta ba zai bauta gumaka ba da aka zo lokaci ya yi aka banka wa ice wuta kuma jefa annabi ibrahim a wutar zama aiki domin wutar ta kama ba wanda isa ya je kusa da wutar ga ƙoshin ga kwanan yin wake an kunna wuta don kai kuma a jefa ka gagara in wuta ta kama da yawa zuwa kusa da ita ma baya yiwa an fahimta to sai shaidan ya zo yake ce me kuke nema ku yi ne iske ce ai wannan ne baya bauta allolinmu ya ce Allah ɗaya za a bauta wa kaza kaza muka tara wuta za mu ƙona shi kuma wutar ta kama mun kasa jefa shi sai ya kuya musu dabara irin ta majaujawa ɗin nan ya ce wa koma baya mana ku samu itatuwa ku kafa ku samu igiya ko wani danko ku sa in yi ku ɗama ai ku sake shi ya fada shi ɗan ya fara zuwa da da danko wannan ba sun sako abin aikin shi ɗan ne ya fara zuwa da shi an fahimta yayi wannan an sa annabi ibrahim a ciki za an jefa shi kafin ya je ya dira a wutar sai mala'ika jibril ya zo ya ibrahim wannan wutar kafin ka fada to zan sa iska ta kwashe wutar gaba daya an gane ko zan sa iska ta kwashe wutar kafin ka dira ba cikinan ba wutar gaba daya ta tashi sai annabi ibrahim ya ce Allah ne turo ka sai ce a'a taimakon ka zai ce ba na so rike taimakon ka in dai kai ne zaka min wallahi ba na so ubangiji na yafi kowa sanin halin da nake ciki saboda ka shine zai min abin da zai amma ba kai ba yasa annabi ibrahim tauhidin sa an ce na duniya ne gaba daya inna ibrahim kana ummatan qanita shi kadai al'umma ne shi kadai mala'ika mai kula da ruwa ridwan shi ma yazo yace ibrahim zan saki ruwa ya kashe wannan wutar duka kafin ka fada wutar ta mutu sai ce Allah ne turo ka yace a ba Allah ba ne turo taimakon ka sai ce bana so rike kayan ka bana so ubangiji na yafi kowa sanin halin da nake ciki to sai Allah ta'ala ya kira wutar da kansa yace ya naru ke wuta inji Allah tace na'am haka ne mana ta ta amsa Allah yace ku ni bar da na salama ke kasance mai sanyi sanyin ma mai aminci amma ala ibrahima akan annabi ibrahim shi kadai ki zama mai sanyi sanyin ma mai aminci amma akan bawa na Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim yake cewa bai taba jin dadin rayuwa ba a duniya kamar lokacin da yake cikin wannan wutar ana ganin wuta babba ta kewaye tana ciki kuma a cikin ni'ima yake iya cikin ni'ima yace bai taba jin ni'ima a duniya ba kamar lokacin da yake cikin wannan wutar an fahimta wuta ta amsa kiran Allah ta zama mai sanyi sanyi ma mai aminci amma an ce tsoratar da wutar ta yi a wannan yinin ba wanda ya hura wuta ya dafa abinci ci a gidansa babu duk duniya wuta bata yake ba sai dai ka sha farau-farau ko nono haka dai an fahimta don kunu masu yan dafa shi a yi a yinin da yi wuta bata dafa komai ba domin ta tsorata Allah ya mata tsawa kuma ta ji tsawar to a lokacin da jibril ya zo alaihi salam ya ce in taimake ka sai annabi ibrahim ya ce in dai ba Allah bane turo ka bana so kuma wallahi a cikin a cikin a cikin dangi na sai an rama min irin wannan abu a cikin dangi na kafin duniyar nan ta tashi sai an samu wani wanda ya rama mu an fahimta haka annabi ibrahim ya faɗa wa mala'ika jibril to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'ika jibril ya tafi da shi zuwa ga isra'i da mi'raji mala'ika jibril ya zo har gari maka suka tafi da manzan allah zuwa baitul maqdis nan isra'ila yanzu kenan daga nan kuma aka yi sama da su sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai har zuwa ƙarshe gaba da sama bakwai suna tafiya ba su tsaya ba sun je wani gu sai mala'ika jibril ce ya rasu da ni anan nake tsayawa ba duk sakon da Allah yake bani anan nake tsaye ban taba haura nan goma saboda ka nazo iyaka ta anan zan tsaye amma kai zaka wuce gaba sai manzon Allah bayan ya wuce gaban sai ya waiwayo yace Jibril kana da sako a fada wa Allah ne sai yace to wallahi dama kakanka yace sai arama masa saboda ga yayi gaskiya ga yayi karama masa an bayyana saboda haka muhallu shahid shine du matsayin Jibril alaihi salam amma manzan Allah ya fi matsayi abin Allah tun da manzan Allah ya je gunda mala'ika jibril bai je ba an fahimta to wannan iya nuna kan cewa shi ma iya cikin dumnin mala'iku wanda kuma addu'a ta bayin Allah da suke kasa masallata to tana shafarsu hata mala'iku addu'a tana shafarsu kuma su mala'iku bayin Allah ne managarta babu masu saban Allah a cikin mala'iku duk abin da suke yi umarnin Allah suke bi ba sa ji ba sa gani game da umarnin Allah su haka Allah ya halice su akwai wanda Allah ya faɗa mana sunayensu a ƙur'ani kamar jibril ɗin kamar mikal kamar israfil an fahimta kamar raqib atid kamar malik kamar ridwan duka wannan sunayensu sun zo kamar malakul maut sunansa ya zo a ƙur'ani amma azra'ilu ba waye azra'ilu ne a cikin mala'iku ana ce shine mala'ika mutuwa ku to shi ma wannan babu nasin qur'ani da ya tabbatar da wannan ba a ce masa azra'ilu a qur'ani ba hadisi ma bai ce azra'ilu ba qur'ani da ya ce malakul maut sunansa kenan wal yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum mala'ika ne wanda aka wakkala wa mutuwa to shine ke zuwa idan kwanan ku ya kare ka rayukan ku an fahimta to wannan shine an kai wannan kaiwa dukkan bayin Allah na kwarai ko cikin mala'iku ko cikin mutane kai sa su cin addu'a gaba ta gaba ashhadu an la ilaha illallah a cikin tahiyya bayan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sanan suka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kare ashhadu bi ma'ana uqirru wa a'tarafa bi qalbi kal mushahid bi aini idan ka ce ashhadu ma'anar wannan shine ka tabbatar a zuciyarka kai i'tirafi ka yarda ka gamsu da zuciyarka kamar abin da kake gani da idonka an gane da kyau in ka ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah to kamar abin da kake gani da idonka ko ka shaida kan wani abu a bainar jama'a to kusan ma'anarsu ɗaya da wannan an gane ku kalmar ashadu ƙarfinta ya kai tamkar lokacin da ka faɗa ko kai kaɗai ne to ka kaddara kaman a ce a gaban duniya kake wannan magana idan ka saba abin da ka faɗa ai ka ba mutumin kirki bane za a dauke ka mutumin banza mai saba alƙawari to saboda ka in ka warware kalmar shahada dan wahala ko dan neman jin daɗi to agun Allah fa kai ba mutumin kirki bane ba domin kai alƙawari ka saba ka ce ka tabbatar ka yadda ka gamsu kuma ka zo ka warware an fahimta kuma warware kalmar shahada na a yanzu ana na ana yi mutum ya faɗi kalmar shahada iya sallah iya azumi iya zakka iya waye amma ɗan abu kaɗan ya same shi ya tafi gun boka ya warware kalmar shahadarsa abu kaɗan ya same shi ya ji gun matsafa an mai sihiri an mai kulumboto an mai canbi an mai tsafi an mai rufa ido kuma da hankalinsa da iliminsa da wayansa ya warware kalmar shahadarsa tunda domin ashhadu ɗin abin da nake nufi ba wanda zaka haɗa Allah da shi duk abin da zaka nema nema a gun Allah in neman tsari ne ka nemi tsari a gun Allah akwai nema hanyoyin nema a shari'a akwai neman tsari hanyoyin neman tsari a shari'a duk suna nan an fahimta amma ba a ce dan kana neman wani abu ka saba wa shari'a to kai abin da ba daidai ba ba a ce dan kana neman tsarin wani abu ka saba wa shari'a a neman tsari musulunci bai da wannan ba musulunci ya sanya kowa ka'ida nema ga ga da Allah ya ce a nemi abu neman tsari ga da Allah ya ce a nemi tsari ga abu shikenan kuma na allan shi ne daidai shi ne tabbas in ya baka ya baka kuma da lada in ya hana ka da lada an fahimta to wannan shi ne tsarin tauhidi mu kula da wannan abin mamaki za ka ga wani ba hasara ya yi a zahiri bayan hasarar da yi amma duk da haka sai ya ji ya jefa kansa kan asarar da wani din makaddara wani ne aka mai sata ko aka mai fashi ko aka wani abu ne ne ma ya rasa maimakon ya fawwala wa Allah ya ta addu'a iya bin hanyoyin da shari'a ta ce a biyo wajen nema amma sai ya bage ta wajen boka sata aka masa amma ya zo wajen boka da Allah a gano wannan barayi an fahimta shikenan kuma daga nan bata kan bata kenan cuta kan cuta amma sata ka je wajen boka ya dora ma dokoki ka kawo wannan kawo wannan kuma ga kamanta tauhidin kago ko wani ba shi da lafiya maimakon abi hanyar magani da ya dace a shari'a ko hanyar likitoci na zamani ko hanyar magani na musulunci da ake faɗa da abubuwan da suka kamata da shari'a ta yadda a yi to sai a ƙi sai a dinga cewa ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne mutum ba shi da lafiya ba iya nan kwance ko ya mutu ko ya rayu amma a dinga mai abubuwan da shari'a ba ta da su wani binne-binne ne wani a zo a gewaya mai wani abu a ka a ce kaza kaza ne abin ne a baka duk wani bai halatta ba duk wanda ya ce ashhadu Allah ilaha illallah inda ya san ma'anarta ba zai wannan ba an fahimta shi yasa ma da ce kamar mutum ya ce na yarda na shaida na amince a gaban bayyana jama'a kaga a lokacin da ka ci gawarware kai kuma kai kuma mutumin kirki bane ba, ne ba. maliki cewa wali haza udila an kaul uqirru ila kaul ashhadu yasa ba a ce uqirru ba a a ashhadu din tafi uqirru kafi a larabci ya'ani ka anna hazal iqraru iqraran mutayaqqin kama ya tayaqqana al-insani ma yashahiduhu bi aini idan kace ashhadu to kai yaqini ka tabbatar babu shakka kamar abinda idanuwanka suka nuna ma wa qauluka Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah kalmar Allah ilaha illallah asma kathiran minan nas malam usami da shi naji da yawa daga cikin mutane suna cewa ashhadu anna la ilaha illallah an gane kai ma ba mamaki ka taba ji ga wanda suke daukan addini a wayar iska ba sa zuwa gunda za su zauna su ji karatu ko su ji karatu ashhadu anna la ilaha illallah yace ya ji da kunnansa da yawa daga cikin mutane suna furta kalmar shahada da wannan wa haza qat'un wannan kuskure ne ala hasbil qawaid al arabiyya bisa tsari na kaidojin lugha ta larabci bal naqulu anna la nukaffifuha summa nudgimuha billam lianna anna al mushaddada la tadkhulu ala al jumla manfiya walakinnaha mukaffafa min al thaqila ita naɗin an naɗin ba ta da mahalli abin kwata-kwata kwata-kwata ba yadda za a yi ta shiga da kasan larabci kana fahimtar larabci kana jin wannan harafin a cikin jimla za ka iya fidda shi waje bayan ciki an fahimta so daga shi addini koyansa ake ya yaguwa hatta wannan kalmar shahada akwai mutane da yawa wallahi ba su iya furta ta ba ba su iya furta ta ba kalmar shahada akwai mutane da yawa da karatun fatiha da zama dole a cikin sallah in za su karanta fatiha za ka sha mamaki akwai lahan kusakurai na masu ɓata ma'ana a cikin karatu akwai lahanun kafi akwai lahanun jali lahanun jali yi ne kai kuskure ya ɓata ma'anar gaba ɗaya to akwai masu karanta fatiha da wannan siga ko musulmai ne sun yi nesa da makaranta sun yi nesa da gun karatu sun bar musuluncin al'ada ne kawai an haife su musulmai sun taso a garin musulmai suna ganin hakan zai sa su shi a gaban Allah ana kuma ba zai bazai yi ba ba zai yi ba shi addinin musulunci addinin karatu ne dole sai ka haƙura ka ba da lokaci ga karatu alal aƙalli ka san wajiban da Allah ya ɗora ma ka san yadda za ka gudanar da ibadarka wannan shine dole akan kowa ka zurfuwa ka zama malami wannan kuma ba dole bane sai wanda Allah ya so farzu kifaya ne amma wajibinka ne karka zama jahili a addini abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi alwala abin da ya shafi sallah tun da karatunta har ƙarshe abin da ya shafi furta kalmar shahada abin da ya shafi azumi abin da ya shafi sanin wa'ansu daga cikin annabawa musamman manya-manya a sanin tauhidi ma'ana abin da ya danganta ka jingina wa Allah da wanda bai halarta ka jingina wa Allah ba azumi da abubuwan da suke bata shi zamantakewarka da iyalinka mai haƙƙinta a wuyanka mai haƙƙinka a wuyanta wannan dole ne ba duk wannan suna cikin fardo ayi dole sai ka san wannan dole ne sana'ar da kake yi dole sai ka san me Allah ya ce a kanta iliminka in ya tsaya kan sana'arka shikenan ka fita iliminka in ya tsaya kan aikinka mai harama cikin aikinka mai halaka sani mai harama cikin kasuwarka mai halaka sani duk abin da ya shafe ka kai da iyalinka wajibi ne ka san mafita sa'adi ne an fahimci wani da kyau yadda za ka gyara sallarka ko kai kaɗai ne kabli da ba da ya kasan su yadda za ka gyara mata ka sallar sai ka sani yadda za ta hukunta kanta a wannan jini na al'ada ko na haihuwa ko jini na istihara wala zai kasan wannan wala ya hilu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukum Allah fi malami akadar ya ce baya halatta ga dukkan wani baligi musulmi ya aikata kowane irin aiki sai ya san hukuncin Allah kansa an gani da kyau ko kai ka san hukuncin Allah kansa in za ka yi aure sai ka san hukuncin Allah a cikin aure in za ka yi kasuwa wannan kasuwar da ta layin ka dai sai ka san me Allah yake nufi da ita an bayyana wannan wannan dole ne shine fardu ayi dole sai ka yi wannan in kana so ka wanye lafiya a gaban Allah a malaci ta wannan kuskure ne a shaɗu Allah ila ba an na la'ilaha illallah wani a shaɗu Allah ilaha illallah wa kauluka yawa la ilaha illallah la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah ilahun bi ma'ana ma'alu fahiya fi'al bi ma'ana mafa'ul wa fi'al bi ma'ana mafa'ul ta'ati bi lugatul arabiyya kathiran wa minhu girasun magrusun bina'un mabniyun firashun mafrushun wannan duk kaida ce ta larabci ya kawo da kaida ce ta nahwu abin da yake nufi a takeice shine idan ka ce ashhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah ka yarda ka gamsu ka amince ba wanda za ka yi wa bauta sai Allah ita kalmar tana da ɓangarori guda biyu akwai nafiyun akwai isbatun akwai nafiyun akwai isbat nafiyun shine korewa isbatun kuma shine tabbatarwa idan ka ce la ilaha to ka kore ka ce ba wani abin bauta duka ka kore bauta gaba daya idan ka ce illallah to ka tabbatarwa da Allah shi kadai za a yi wa bauta nafiyun wa isbat ashhadu alla ilaha na shaida ba wani wanda ya cancanci a bauta masa kaf idan ka ce illallahu to kuma Allah shi ne cancanci a bauta masa an fahimci wannan shi ne suka ce na fiyun wa isbatu wa ma'ana al-ma'abu bi dalilin ma'aluhu ma'ana abin da aka saba wajen kaiwa da kawa gare shi shine al-ma'abu shine abin bauta shine Allah bautar kuma da dalili al-ma'abudu bi dalilin kaulihi ta'ala na juye shafi ba wala qad ba'athna fi kulli umma rasulan kowace al'umma in ji Allah na turo mutum na turo mutum da manzo ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah yace ya turo mata da manzo manzon nan da yazo me yace da su ana ibudullaha ku bautawa Allah wajtanibu tagut ku kaurace dukkan abinda ake bauta masa ba Allah ba shine tagutu duk abin da yake mai bauta ba Allah ba sunansa dagutu to Allah ya turo da sako daga annabawa a kaurace wannan ko bauta Allah shi kadai ko kaurace dagutu suratul nahl ayat mai namba 36 wa qala azza wa jal wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika min rasulin ba ma aiko da wani manzo ba da yazo kafin ka ya rasulullah illa nuhi ilayhi face min yi wahayi ga shi wannan manzo annahu da miru sha'ani yadda al'amarin yake la ilaha illa ana ba abin bauta da cancanta sai ni in ji Allah fa abuduni ku bauta mini dukkan manzo iya zuwa da irin wannan sakon Allah ya ce shi kadai ya cancanci a bauta masa duk abin da ba shi ba a rabu da shi ba abin bauta bane suratul anbiya aya mai namba ta 25 aizan fal ilahu bi ma'ana al ma'budu ay la ma'budu bi la ma'budin illa Allah idan mun dau ilahu ma'anar ma'abudu abin bauta ai la ma'abudu illallah ba wani abin bauta idan ba Allah ba Allah ne kadai ya cancanci a bauta masa wa hadha ishkalun wa huwa annana nushahid fil ard ma yu'badu min dunillah malaci a wannan akwai ishkal kamar akwai abin da zai shiga duhu mun shaida kowa zai iya bada labari akan doran kasan nan za ka iya ba da labarin ana bauta wani ba Allah ba ba gaba ne nasara suna bauta wa annabi isa ko na na maryamu an gane yahuda suna bauta wa uzairu ko mala'ika jibril wa'ansu ma wuta suke bautawa wa'ansu ma dan mariki suke bauta kamar kasar indiya da sauransu duka gashi nan wa'ansu san zuciya suke bautawa to kowa zai iya ba da labarin cewa akwai waɗanda suke bautar wani Allah kuma Allah a can ya ce la ilaha illa ana fa abudun ba wani abin bauta kaf ni kaɗai ne ce jajja bauta masa to sai ma yake cewa muna ganin yadda ake bauta wa an sa abubuwan kowa bayan Allah al'asunam kamar gumaka to ubad min dunila ana bauta masa kuma bayan Allah al'authan da gumakan da aka sassaka su ta'ubudu min dunillah su mana musu bauta ba Allah ba ashjar bishiyoyi akwai wanda ake bautar bishiyoyi ma tu'budu min dunillah al-bashir wa an su mutane suke bautawa yu'baduna min dunillah ana bauta musu koma bayan Allah al-mala'ika wa an su mala'iku suke bautawa tu'badu min dunillah suna bauta mala'iku koma bayan Allah ash-shamsu wa an su rana tu'badu min dunillah ana bauta mata ba Allah ba al-qamar wa an su wata yu'badu min dunillah suna bauta masa koma bayan Allah al-bakar wa an su shanu sanda za ka yanka ka ci a rakwarkwaba ma kansa har wannan har gandarsa duka cinye amma kuma shi za a bauta in banda rashin basira in banda damtul basira abinda za ka yanka ka cinye shi bai isa ya hana ya mutu ba kuma sai zama abin bauta wannan an hankalce ma bai kamata ya wannan a hankalce ma kamar waɗanda suke zuwa wajen boka da matsafa dai wai neman tsari yake ya gina shago ne ko ya gina wata plaza ko waye sai a je a bashi wani kaho a cika shi da layu a ce je rati ya koba shago ko yayi sabon gida zai tare je rati a cikin gida abin tambaya inda za ka nutsu hankalinka ya dawo shi wannan mai kahon yana ina tambayar ku nake kahon da aka baka aka cika shi da layu aka ce ka rataye a gida ko a shago mai kahon yana ina ne eh ya dabi to har in dai kafansa zai ma magani to me zai hana yi wa gidansa an fahimta in dai kafan ne zai ma magani ba Allah ba to shi mai kafan ai da ya kamata ya kare kansa kar a yanka shi a cinye a hankalci mulki muku wannan magana a hankalci ko a ce wani mushi ko kafar wani abu mushi ko kahon wani abu ko idan wani mushin abu duk abin da aka ce ma part ne na jikin wani abu da ya mutu wallahi ba abin da zai yi ma an ce ai a duwan da ya ji daɗin menene bai kai mai shi ba to inda har ƙaho zai yi aiki ko wani part a jikin dabba zai aiki to yi mata mana ya yi mata kar a kashe ta kar a yanka ta ita an yanke ta an cinye ta an shanye romanta gaba ɗaya kuma ƙahon hima don ba zai ci ba ne da zai ci ba za ka yi shi ba yi don shi makahon ba zai ciwo ne ya dai a jefar da shi a bola to shi ne kuma don arena ma hankali za a ɗauko ƙaho a bola a ce shi ne zai ma magani kamanta da ayatar kursi kamanta da amanar rasul kamanta da hasbi allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim kamanta da su falaki da nasu duk kamanta da wannan wanda nasu ya inganta su ne kariya manzon Allah ya ce Allah bai taba saukar da wani tsaro ba kamar abin da yake cikin falaki da nasu karanta su da neman tsarin Allah ga dukkanin shari to shine kariya mafi zama kariya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce duk wanda zai kwanta bacci a gidan shi ya karanta ayatul kursi bayan gidansa makotansa ya sami gidaje sama da bakwai a wata ruwayar ma arba'in Allah ya kai tsaro wannan gu sanadiyar kai kadai kuma duk wanda zaka zauna idan ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq to har ka tashi agun babun da zuciyar da kai har ka tashi duk wannan suna ta tafata da wannan amma idan ya rufe idan an faɗa ma wannan sai ka ɗauka wannan ai ba zai yi ba sai ka je ka ba da kuɗi an nan naɗa wani baƙin abu an baka a hannun mushi ne ma wari yake yi sannan kuma ka zo ka ce ne zai ma magani wannan ɗan musul basira ne allah ta'ala ya sauka sai maliki cewa akwai abubuwan da ake bauta musu wanda ba allah ba ga sunan duk mun shaida da wannan a kullu haza ma'budun min dunillah duk ana bauta musu koma bayan Allah fa kaifa yasihu an yaqula la ma'budin illa Allah ta ya maganan mu a can za ta tabbata a ce ba abin bauta in ba Allah ba la ma'budin illa Allah ba abin bauta idan ba Allah ba to aljawab malai ce amsa gaba da wannan iskari anna fil kalami hazban la budda minhu a tsarin maganar akwai abin da aka goge yi ne hazafi an goge wani abu wanda larabci dama ya koshi da wannan hikimar akwai abin da ake ci masa almajazibil haz wannan babin tafsiri da ya zo da wannan akwai abubuwan da za ka aro su domin a ƙara fito da ma'ana fili a babi na shari'a ba laifi kai ba misali kamar inda Allah ta'ala ke cewa game da azumin ramadan faman kana minkum maridan aw ala safrin fa'iddatun min ayyamin ukhra idan ramadan ya zo an fara azumi sai wani cikinku ya haɗu da rashin lafiya ko ya haɗu ya tsinci kansa a cikin tafiya an fahimta sai Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukhar sai ya kirga kwanakin da ya cikin rashin lafiya ko kwanakin da ya cikin tafiya idan ramadan ya wuce sai rama su a jumla cikin ayan nan ba a faɗi aji azumi ba an gane da kyau an ce dai fa man kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya aw ala safarin ko iya cikin yanayin tafiya da ramadan to sai ya kirga wannan kwanakin dai a jinya ko tafiya sai rama su yanzu haka muke yi baka ciwon kai da ramadan baka ciwon ciki baka mura kana kirga wannan kwanakin kuma karama ya ramadan ya wuce baka tafiye tafiye gaje Kano gaje Yola gaje ina ne da azumi kana kirga wannan kwanukan da kai tafiya da azumi karama amma ayar aita ce inda kai tafiya inda kai rashin lafiya ko sai karama to wannan shine suke cewa hazfi ne aka yi na jumlar amma kuma a babin tafsiri ya halatta aka wuce faman kala minkum maridan aw ala safarin fa afdara wanda bashi da lafiya ko yayi tafiya sanadiyar su ya aji azumi shine fa afdara din kalmar fa afdara babu ita a qur'ani a rubuce babu amma ya halatta a fasara ka kawo ta domin al'umma su fahimci saƙon wanda ba shi da lafiya sanadiyar jinya ya sha azumi wanda yake tafiya sanadiyar tafiya ya sha azumi da ramadan to sai ya kirga kwanukan da ya sha na tafiya ko na rashin lafiya sai rama su bayan ramadan ya wuce to irin wannan ne ya faru a wannan jimla ɗin jimala akwai abin da aka yi hazafinsa in ka ce lama abudin illallah sai ce akwai abin da aka yi hazafi akwai abin da aka goge wanda kuma ya kamata a kawo don ma'ana ta fito fili la ma'abud haqqun illallah wannan shine abinda a goge din wa hazal hazafu taqdiruhu haqqun wannan haqqun din shine abinda babu a cikin jimlar amma kuma kawo shin shine zai warware cin iskali din la ma'abud haqqun illallah ba abinda ya za a bauta da cancanta sai Allah kaga duk abinda za a bauta ba Allah bai cancanta bauta masa ba annabi isa bai cancanci abauta masa ba annabi uzairu mala'ika jibril an gane ko wuta dabbobi shanu waye duk wannan ba su cancanta ba cancantar bauta kawai tana ga Allah shine la ma'budu haqqun illa Allah ma'ana ta fito fili a shi duk abin da ake bautawa din ba Allah bai yana bauta musu amma ba su cancanci bauta musu ba bauta cancacciya sai ta Allah shine al-ma'budu bi haqqin kenan abin bauta wanda ya cancanci abauta masa wa haza wa ala haza fa khabaru la mahzuf wa laysa ma ba'd illa bal huwa mahzufun wa ma ba'daha badlun minhu ay la ma'budin haqqun illa Allah azza wa jal ma'anar maganar shine ba abin bauta da cancanta sai shi Allah mai girma da buwaya amma ma yi ubadu min dunillah amma duk abin da ake bauta mawa ba Allah ba fahuwa ba'il to wannan bautar ta barna ce shirme ne rugujajjen abu ne kama ƙala kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi zalika bi anna Allah huwa al-haqqu cewa shi Allah shine al-haqqu shine gaske wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk kuma abin da za a bauta kuma bayan Allah barna ne wannan bacacciyar bauta ci bar cancanta ba wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu a cikin tahiya zaka ce ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne ko manzon sa ne tashhadu bi anna muhammadan abdullahi wa rasulu kana shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon Allah ne ko manzon Allah ne fa huwa abdun marbubun shi manzon Allah bawa ne wanda iya da ubangiji a ƙarƙashin ubangijinsa yake gudana ne marbu walaysa ma'budan alaihi salatu wassalam manzon Allah ba bauta masa ake ba manzon Allah matsayinsa da kimarsa yafi na kowa cikin halittun Allah amma ba bauta masa ake rasulun walaysa kadiban manzon Allah ne ba mai ƙarya bane walihaza qala ulama malamai suka ce abdun la yu'badu wa rasulun la yukazzabu shi bawa ne ba bauta masa ake ba manzon Allah ne shi ba ƙarya yake faɗa ba a fahimta bawa ne ba bauta ake masa ba manzo ne ba ƙarya ya zo da ita ba wannan shi ne abdun layi ubad rasulun layu kazzab manzo ne wanda ba ƙarya yake yi ba salawatullahi wa salamu alai amincin Allah tsira da aminci tabbata gare shi saboda kamar manzon Allah ba a masa ibada ba a faduwa a kama sunan mazan Allah ba zai ba ba za ka je durkusa ba ka ce ya rasulallah a balantana ka ce sheshi ko gausi ko waye duk ba su za ka ambata wannan gumba Allah kadai za a ambata Allah ta'ala yana cewa amman yujibul mutadda iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard a ilahum Allah Allah yace wane ne yujibul mudarra iza da'ahu yake kawo tanyo da agaji ga wanda ya fada halaka a lokacin da kira shi Allah ne waye ja'alukum khulafa al-ard waye sanya ku zama kalifofin Allah a bayan ƙasa kawaye gari ganka mutum a bayan ƙasa har ka ce nan gidana ne nan gona ta ce wannan ƴaƴana ne wannan mota ta ce wannan waye waye ya mai da kai haka din Allah sai da ce a ilahun ma Allah kuna da wani Allahn abin bauta ba Allah ba ashe duk abin da ya taso ma na ta halaka kaga abu karara zai halaka ko zai gama da kai Allah ke kira gun ba wani wanda zaka kira gun Allah kada yake kira nan fa gashi annabi Ibrahim da zama kamar magana kan shi ba wuta aka jefa shi ba zai kone rumus aka zo aka ce za a taimake shi ya ce Allah ne ya ce a taimake na aka ce ya ce baya so ba roƙa yi ba ba sunan wani ya kama ba a'a Allah ya fi kowa sanin halin da yake ciki nana maryamu alaihi salam a lokacin da ta ga mala'ika jibril Allah ya turo mata shi da sakon za ta haihu idon ta iya budewa iya ganin mala'ika jibril a surar dan adam sai ta ce qala inni a'udhu birrahmani mink sai ce ina neman tsarin Allah game da kai tsarin Allah nake nema ba kowa ba a fahimta annabi yusuf alaihi salam lokacin da imra'atul aziz ta sashi a daki ta kukkulle tana neman ya biya mata bukatarta wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak ko hitalak ko hayyatulaka duk an karanta da wannan ruwayar na kimtsa kai nake jira hine hitalak sai ce ma'azalla ma'ana uzbillah haka yace ina neman tsarin Allah ina neman tsarin Allah to kai taya hannun mashi ɗanka ya kuma zaka fada kwalbet zaka kirayi wani me zai ma ko ma yana da rai baya kusa da kai bala da ma ya mutu in an ce ka je ka kai mutum kabarin sa ma ba za ka iya kaiwa ba masu yawa gausi da sheshi yanzu an ce ka yi ni kabarin gausin da Allah ina za ka yi mutum wala ba zai san inda kabarin zai yawa to kuma ta ya za ya taimake ka shi ma taimako yake nema duk mutumin da ya mutu iya karkashin ƙasa taimako yake nema manzan Allah ne fa yace duk inda kuke idan kun yi man salati sai Allah ya bujiro da salatin a gare ni manzan Allah ya fi kowa kima da daraja amma salatin da muke masa Allah iya bujiro masa da shi a gaban an fahimta ba abin da za ka yi wa mamaci a duniyan nan inda musulmi ne bukatarsa ka masa addu'a bukatarsa kenan kawai ba shi da abin da zai iya ma ba abin da zai iya ma yasa ba a zuwa gindin kabari a ce na kabari ya taimake ka wannan shirka ne shi ma ta kansa yake in ba annabi ba ko wanda wahayi ya tabbatar ɗan aljanna ne kasan halin da yake ciki ma duk abin da kake ganin sa da salaha a duniya ka san tsakaninsa da Allah sai ka dinga masa neman addu'a manzan Allah da kansa duk mamacinku in an binne shi fas'alullaha lahu tasbita ku roƙa masa Allah ya tabbatu a kabarinsa kar a mai tambaya kasa ba da amsa manzan Allah ce fa innahu al'ana yus'al a yanzu a tambaye shi kaga addu'a yake nema kenan amma yanzu akwai masu bautar kabari akwai masu zuwa gindin kabari su dinga ambatan bukata a biya musu ita wannan shirka ne hada Allah da wani ne wannan an bayyana da ke ko saboda haka a ba a kiran kowa idan ba Allah ba duk lokacin bala'i ko musiba Allah kadai yake kira ba a jingina Allah da wani a wannan go hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ba abin bauta bane kuma shi manzo ne ba ƙarya ya zo da ita ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an fahimci wannan ina ganin mun zo gaba da ya kamata mu tsaya dama lokaci yana yana hararar mu za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a majinyatanmu a gida ko asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce kuma su da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka shirye da mu tabarki madidici da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka shirye da mu tabarki madidici Allah ta'ala karka sa shi dan ya zame mana kafa a wannan rayuwa Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira Allah ka bamu da mana mai albarka dukkan masu bukatu ɗaiɗe ko a cikin mu Allah ta'ala ka biya musu masu fama da jinya a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya akwai dan uwa chairman na tiken fantami aminin mu ne kuma ma'abota wannan karatu takan namu ne iyalinsa ta samu karuwa ta haihuwa amma ta haɗu da yan larurori haka wanda suka biyo bayan haihuwar to muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya ƙara mata lafiya da ƙwarin gwiwa abin da ta haifa kuma Allah ya sanya masa albarka shi mai gidan nata Allah ya bashi ikon ɗawainiya da wannan jinyar ya sanya ibada yake kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sanya kafara suke yi da dumu da dukkan ƴan uwan musulmai wanda suke fama da jinya a gida ko asibiti Allah muna roƙonka dukkan mu nan Allah ka mai da kowa gida lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana muna ƙarasa dattijo hakimi a cikin addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya muna addu'a ga ɗan uwa da ya samu ƙarin girma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan masallaci mana masa don Allah ta'ala ya riƙa masa ya sanya masa albarka a ciki ya tsare masa dukkanin shari ya masa jagora a wannan al'amari da ya samu Allah ta'ala ka biya kowa bukatun sana alkhairi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله